بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن مم.
ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمم، قال رجل أمم، لم يعمل حسنه قط لاهله أمم، اذا مات فحرقوه أمم، ثم ازروا ثم نعم ثم ثم- نعم ثم ازروا نصفه أمم، في البر أمم، ونصفه في البحر أمم.
فوالله لئن قدر الله عليه ليعذب ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين أمم.
فلما مات الرجل فعلوا ما أمره فأمره البر فجمع ما فيه أمم، وأمر البحر فجمع ما فيه أمم.
ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي أمم، وأنت أعلم قال فغفر له أمم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abu zina da abdullahi bin zakwan an al'araj shi kuma ya jiyo daga malam araj abdurrahman ibn hurmus an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya jiyo daga abu huraira yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حقيقة ما أيكن الله صلى الله عليه وآله وسلم مدان الله صلى الله عليه وسلم يتي قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله مدان الله يتي ونمتن واتو wanda tun da yake bai taba aikata alkhairi ba tun da yake bai taba aikata aiki na alkhairi ba ya faɗa ga iyalinsa ya ce idan mata idan ya rasu ya ce wa iyalinsa fa harri buhu ku ƙona shi wato wani ne daga cikin a magabata bai taba aiki na alheri ba ya ce shi dai ya musulunta amma tun da yake sallah din nan da azumi da zaka baya yin shi to shi ne da cuta ta ajali ta zo mai ya ce wa jama'arsa idan ya rasu to a ƙona shi a babbaka shi ga baki ɗayan shi sun ma'azuru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahar sannan kuma sai a sheƙa rabin shi a cikin sararin duniya wato tokar shi na'am na'am na'am rabin shi a sheƙar da shi rabin tokar shi kenan a sheƙar da ita a sararin sama irin lokacin da ake iska da kaka iska ta tashi ana shiƙa to shi ma a ɗako tokar shi kawai a sheƙe ta wa nisfahu fil bahar rabin tokar shi kuma a sheƙa ta cikin teku ta garwayo da teku ite fa wallahi ina rantsuwa da Allah la in qadara Allahu alaihi lalle wallahi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta akan shi ya damƙe shi la yu'azzibannahu azaban lalle ne zai sheƙa mishi azabar da la yu'azzibuhu ahadan min al'alamin wato ba zai azabtar da wani daga cikin talikai ba irin azabar da zai mishi an gane ko wannan duka ya yi wato ya jefa zamirin zuwa kan shi mai laifi din bai ce ba idan kaza idan na yi kaza idan na yi kaza saboda a koya maka in za ka yi in a kawo misalin mugunyar addu'a kar mutum ya masalta da kan shi ko da na kusa da shi ya masalta da wani in kuma alheri ne sai ya masalta da kan shi ko da na kusa da shi an gane ko to shi ne ya ce la yu'azzibannahu azaban shi cayi la yu'azzibin la yu'azzibanni azaban la yu'adhibuhu ahadan min al'alamin lalle ne zai azabtar da ni azabar da ba zai azabci ba zai azabtar da wani daga cikin talakai ba irin wannan azabar yace lalle idan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu iko a kaina haka zai mu shikenan falan ma matar rajulu wato lokacin da wannan mutumin ya faɗi ya rasu fa'alu ma a marahun biki ɗiyansa abin nan da ya gaya musu na za su mishi sai suka aikata da shi abin nan wasiyar da ya musu na gashi gashi in aka in ya rasu kala aje a kawo likafani a yi kaza a yi kaza kawai a kawo shi ƙarshen gari a ƙona shi a nan ya babbaku da kyau idan ya babbaku da kyau to kai shi sai a kasa ta gida biyu a sheƙa rabin a sararin sama rabin kuma a sheƙa ta a cikin teku suka je suka yi haka nan fa'amar lahul barra fa jama'a mafihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci wato sararin ƙasa ga baki ɗaya fa jama'a mafihi ya tattara dukkan tokar da take cikin shi dukkan tokar da aka watsa ta ta shi wannan bawan Allah ɗin Allah ya ce ta tattara a guri ɗaya wa amaral bahara fa jama'a ma fihi Allah ta'ala ya umarci teku shi ma duk tokar da aka watsa ta wani cikin shi baki ɗaya ta dawo guri ɗaya ta tattaru sun matsala sai kuma Allah ta'ala ya haɗa shi ya zan mutu sai Allah ya ce da shi lima fa'alta haza bawa na wani menene yasa kai wannan aikin na Aisha menene yasa kai wannan aikin qala min khashyatika ya rabb yace ya ubangiji tsoronka ne yasa na yi haka tsoronka ne nake ji yasa na maka haka saboda tsoron azabarka wa anta a'lamu amma kafi ni sanin dalilin da yasa na yi hakan qala faghfara lahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mushi saboda wannan wato kyautata zato da yi zuwa ga ubangijin shi subhanahu wa ta'ala wato wannan tsoro na Allah da ya tsoron azabar shi da yi yana nuni akan imanin shi saboda alkhashiya la takunu illa lil mu'minin bal li alimi Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama sani dai kadai malamai su ne suke jin tsoron Allah daga cikin bayi na Allah to kaga shi wannan ya ma fice mataki na mumini kadai mumini ne wanda yake malami an gane ko wa yastahilu an yakhafahu man la yu'minu bihi faqad rawal haditha qala rajulun lam ya'mal khairan qad illa at-tauhid wa hadhihi al-lafza tarfa'u al-ishkal fi imanihi wal usul ta'duduha inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah bar ya gida na'am حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن نعم.
ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
كل مولود كل مولود يولد على المولود الفطره يكون.
كل كل مولود na'am يولد على الفطره Mm.
فابواه يهودانه او ينصرانه Mm.
كما تنا نعم كما تنتاج الإبل فأبدا- فأبواه نعم، يهودانه.
يهودانه أو مم.
ينصرا أو ينسي أو ينصرانه تو نعم.
نعم كما تنا كما تنتاج الإبل من بهيمة جم نعم جمع جمعاء جمعاء نعم هل تحس فيها من جدعاء Mm.
قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير Mm.
قال الله أعلم بما كانوا عاملين Na'am, wa haddathani an Malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik an Abi Zinad wato shi kuma ya jiyo daga Abu Zinad anil A'raj shi kuma ya jiyo daga Malam A'raj an Abi Hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga Abu Huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حقيقة ما أيكن الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله يتي كل مولود يولد على الفطرة manzan Allah ya ce kowane yaro da za a haife shi kowane yaro da za a haife shi yuladu alal fitra wato ana haifar shi ne akan tada ta addini na musulunci fa abawahu yuhawwidanihi to mahaifan shi idan ya zamanto iyayen shi ba mutanen kirki bane yahudawa ne to wannan mahaifan nashi su ne suke sa mai aƙida ta yahudanci wato zai tashi a cikinsu saboda abin da suke aikatawa shine ake cewa albi'atu tu'athir an gane ku iyayen shi su ne za su mayar da shi ba yahudi saboda su din suna yahudawa su yahudantar da shi au siranihi ko kuma su mayar da shi kirista saboda su ma suna kiristoci to sai su mayar da shi kirista au yumajjisanihi haka a wata ruwaya ta zo ta ko kuma su mayar da shi ba maguje saboda su din ma maguzawa ne irin da yadda ake cewa ƙwarya ta bi ƙwarya in kaga wanda ya ratse illa man rahima rabbuka dan musulmi shine ya tashi yana musulunci saboda ya tashi a gidansu ya ga hamsu salawata ake yi ya ga yadda mamar shi take biyayyar aure ya ga yadda baban shi yake kyautata wa mamar shi to shi ma in ya tashi zai tashi da wannan aƙida in ya fito titi ɗiyan da suke yashi yaran da suke ta'annin shi ne zai ga cewa in lokacin sallah ya yi wani ɗan baban shi sun huto da shi sun tafi masallaci shi ma in ya zo gida ya ce baba in za a tafi masallaci a mun magana to haka nan su ma kiristoci idan kirista ya haifi yaro yana haifar shi ne akan wato addini na musulunci addini na musulunci Allah ta'ala yake haifar yake yake halitta shi to duk yaron da ka gan shi ya rikida daga addini na musulunci ya koma wani addini to wannan shine sabon shiga ba wai shine asali ba al'asulu shine alfitra kowa ana haifar shi akan addini na musulunci a wannan a asali kenan to kuma daga baya sai ya zamanto idan mutum ya yi dace da ya tashi a cikin guri na kirki gurin mutanen kirki shi ma sai ya zamanto mutumin kirki in ya tashi a gurin mutanen banza shi ma sai ya zama irinsu sai 'yan kaɗan tsirari ne za ka samu wanda ya tashi iyayen shi musulmai ne ya tashi a cikin musulmai amma kuma shi ya fanɗare kaɗan ne za a samu haka nan kamar yadda za a samu daga cikin turawa wanda ba musulmi ba iyayen shi ba musulmai ba jama'ar da ya tashi a cikinta ba musulmai ba kuma Allah ta'ala ya nuface shi da shirya ya shiri an gane ko wannan za ka samu wannan da yawa insha Allah ta'ala kama tuna ta jul'ibilu min bahimacin jama'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kamar yadda ake haifar raƙumma min bahimacin jama'a wato daga manya-manyan dabobi daga dabobi waɗanda suke masu cikakkun halitta wato kowata dabba in raƙumma ne duk raƙumin da aka haifa za a gan shi halittar shi a cike take tak ga baki ɗaya ba wani abin da za ka ce babu shi a jikin shi halittu hissu fi hamin jada'a maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce shin kana ganin wanda take mai yankakkiyar kunne daga cikin raƙuma idan aka haife su duk wanda ka ganta da yankakkiyar kunne da kunne a tsage ba haka Allah ya halitta ta ba Allah ta'ala ya mata halittar ta cikakkiya masu ita ne suka tsaga ta imma ko saboda su mata shaida daga waɗansu raƙumman ko kuma saboda wani abu an gane ku amma ba wata wanda take mai yankakken kunne hal hissu ma'ana hal tara fiha min jar'a shin kana ganin wanda take mai yankakken kunne ko hal hissu hal tajidu fiha min jar'a shin kana samun wata wanda take mai yankakken kunne babu to shine hal hissu fiha min jar'a shin kana ganin mai yankakkiyar kunne daga cikin su babu shine wannan as'ila ce kuma ya bada amsa gane qalu ya rasulullahi ara'aita alladhi yamutu wa huwa saghir sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah to ka ba mu labari game da yaron da zai rasu yana ɗan ƙarami mutumin da zai rasu yana ɗan ƙarami bai kai shekaru na balaga ba shin ya shiga aljanna ko kuma ba zai shiga ba yaya lamarin 'ya'ya na musulmai wanda suka rasu kafin su balaga da kuma lamarin 'ya'ya na mushrikai wanda suka rasu kafin su balaga manzala ya ce allahu a'lamu bima kanu amilin allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin abin da za su aikata inda ya tsawaita musu rayuwarsu don haka wannan amurhum ilallahi ta'ala to amma kamar yadda ya zo cikin hadithi na samura ibn jundu wato hadithin da ake ce da shi ya kala kalali ya tabbatar da cewa wato hadithin ya tabbatar da cewa a yara wanda suka rasu kafin su balaga wato suna nan a ƙalƙashin renon annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sabai suka ce wa auladul mushriki na tsala wa auladul mushriki na babu ma ƙila fi auladul mushriki na haka imamul bukhari ya baban nan haka cikin aljami'u bai na sahihaini babu ma ƙila fi auladul mushriki na shine ƙarshen babi a cikin kitabul jana'iz na aljami'u bai na sahihaini farkon wato littafi na juz'i na biyu an gane ko Allahu a'lamu bima kanu amilin shine ce wa amma atfalul kufar fa ikhtalafa ulama'u qadiman wa hadithan fihim ala ashrati aqwal ahaduha annahum fil mashi'a wato su ta hatar mashi'a ne in sha azabahum wa in sha afa anhum wannan la yudra kayfa yaf'alu Allahu bihim ba san yanda Allah ta'ala zai yi da su ba wani kila anil hammadaini wato an rawaito wannan magana daga wajen hamadu bunu zaid da hamadu bunu a suleiman wanda manyan malamai wa ishaq da kuma ishaq ibn rahawayhi wa ibn al-mubarak da kuma abdullah ibn al-mubarak wa shafi'i da al-imam shafi'i qala ibn abd al-barri a wato abu umar ibn abd al-barri annamari yace wa huwa muqtada sani'i malikin wato wannan shine abinda wato abinda al-Imam Malik fatawar shi da kuma aikinsa yake hukuntawa wala nassa anhu amma ba wani nasi karara daga wajen al-Imam Malik wanda yake nuni akan cewa ƴaƴan mushrikai tatar mashi'a suke ko kuma fil janna ko fil nari an gane ku lakin sarraha ashabuhu bi anna atfalal muslimina fil janna wa atfalal kuffari fil mashi'ati sai dai almajiran al-Imam Malik wato sun bayyana a fili karara cewa ɗiyan musulmai suna aljanna amma ɗiyan kafirai su kuma tahtal mashi'a ne an gane ko wal hujjatu fi hadith ibn Abbas wa abi huraira fi sahihayn su'ila an auladil mushrikina su'ila sallallahu alaihi wa sallam an auladil mushrikina faƙala Allahu a'lamu bima kanu amilin an gane ko wato ga suna har maganganu ɗaya-ɗaya har guda goma akan abin da ya shafi matsalar yaran da suka rasu ba su balaga ba na'am wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu fi qabri ar-rajuli fa yaqulu ya laitani makanahu shikenan a za mu faɗi magana ta biyu a magana ta biyu annahum taba'un li aba'ihim ato mushrikai diya kawai za su bi iyayensu ne in mutanen kirki ne yan aljanna ne in iyayensu mutanen kirki ne yan aljanna ne wallazina amanu wa taba'atuhum zurriyatun bi imanin alhaqna bihim zurriyati in kafirai ne su ma yan wuta ne wannan shine abin da ibn hazm a zahiri wato ya haka toshi wannan amma ba ra'ayi bane na wannan al'imam muhammad ya fitar da hadisi daga na aisha ta ce sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallama an da danil musulmi na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da 'ya'yan musulmai qala fil janna manzo Allah ce suna cikin aljanna wa ana auladul mushrikina na tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi diya na mushrikai qala fil nar manzo Allah ce suna cikin wuta sai na ce wa manzo Allah lam yudrikul a'mala ba su kai ba lokacin da za a fara rubuta musu aiki ya za a kuma a ce suna cikin wuta ya rasulullah manzo Allah ya ce rabbuki a'lamu bima kanu amilina ubangijinki ya fi kowa sanin abin da za su aikata lau shi'iti lau shi'itu asma'atuki tabaghihim fil nar manzo Allah ya ce da a ce na so da na ga dama da na jiyar da ke wato hargowarsu da suke yi a cikin wuta amma huwa hadithun da'ifun jiddan da yana fi isnadihi a ba a ƙil maula bahiyya wa huwa matrukun a salisu ha gashi nan kuma kamar yadda suka ambata ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abu zinad shi kuma ya jiyo daga al'arash shi kuma ya jiyo daga abu huraira hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tabbata ba alqiyama ba za ta kasance ba hatta ya murra rajulu bi qabli rajul wato har sai wani mutum ya zo hucewa ta wajen kabarin wani fa yaqulu ya ce ya laita ni makana yana ma dai a ce ni ne wato a mace a wannan gurin a kwanci wannan kuma zai kasance ne saboda lokacin bayyanar fitintunu da kuma tsoron tafiyar addini saboda rinjayen barna akan gaskiya da kuma rinjayen mutanen banza akan mutanen ke na'am نعم وحدثني عن مالك قال محمد بن عمرو بن هل حلت هل حلت نعم جيلي أما عبد نعم أما عبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربيعي أنه كان يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مست- فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه منه العباد والبلاد والشجر والدواب wadawabu والدواب yawwa ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga muhammad dan amur dan halhalata addini amma abad bin ka'ab bin malikin shi kuma ya jiyo daga ma'abad dan ka'ab dan malik al-ansari as-sulami al-madani an abi qatada ta bin rubi'iyyin shi kuma ya jiyo daga abu qatada al-harith ibn rubi'iyyin al-ansari annahu kana yuhaddithu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam murra alaihi bi janazatin haƙiƙa abu qatada ya kasance yana zantarwa haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata rana an zo hucewa ta wajen shi da wata gawa faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayan biyu ne imma mustarihun imma dai wanda yake ya huta ne ya huta wa mustarahun minhu imma dai wanda kuma an huta ne daga gare shi wato an huta daga shirman shi da lalatar shi da ta'addancin shi imma dai ya zamanto mutumin kirki ne wanda ya huta ya tafi gidan hutu imma mutumin banza ne wanda mutane za su raka alhamdulillah tunda Allah ya kauta- ya kawar da shi qalu ya rasulullahi sabai suka ce ya ma'aikin Allah mal mustarihu wal mustarahu minhu me kake nufi da kace mustarihun sannan kuma me kake nufi da kace mustarahun minhu qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace al abdul mu'min bawan Allah mu'mini yastarihu min nasabid dunya wato yana futawa daga wahalhali na duniya wahala ta duniya neman halak yana da wahala ya tashi ya buga can ya kada can ya shiga nan ya huto ta nan ka gan shi ya yi wujiga wujiga ka gan shi ya yi yana cikin takima to ya huta daga wannan wahala ta duniya ya huta da ita wa'azaha da kuma cuta ta duniya irin abin da ya shafi rashin lafiya ne irin zama ne da makwabci wanda yake mutumin banza wanda in ra'a hasanatan da fanaha wa in ra'a sayyi'atan afa- a- afshaha in ya ga kyakkyawanka ya binne ya ga kaya aiki na alheri amma baya so waɗansu gani amma in mu- a- mummuna ce ka aikata fada su zai ka zo yana hudi wannan cutar cutar abokin gaba a abokin zama kenan ko Allah ta'ala ya hada shi da mace ta banza sai a hankali lamarin shi kullum shi dai baya da sirra abin da yake a gidan shi biya a titi zai dinga jin labarin cewa ga kaza ga kaza yana gudana a gidan shi kuma Allah ya jarrabe shi da santa an duka wannan cuta ce to zai huta da waɗannan ga wahalhali na duniya ga cuta ila rahmatillahi zuwa ga rahama ta Allah subhanahu wataala wal abdul fajir amma bawa wanda yake kafiri shi kuma yastarihu minhu al ibad bayi na Allah za su huta daga gare shi wato bayi na Allah za su ci har mun samu lahiya amma da kullum zaluncin su yake ko a unguwa ya hana kowa wali bir in mutum ya zo zai huce kullum wannan gurin yake tunawa gurin wannan mutumin in zai huce ko ya jehe shi ko bai bige shi bai gaiga bai bakaken maganganu wanda ba zai iya mance su ba ko kuma ya daddankare shi ko ya bishi da waɗansu abubuwa ko ya kwace mishi kayan shi to aka ce wannan mutumin ya rasu kaga bayan Allah za su huta daga wannan zalunci hanya za ta buɗu kuma wal bilad hakanan gari ruwa da wannan mutumin yake shiga cikin su saboda sabawa Allah ta'ala da yake a cikin su su ma za su huta su ce alhamdulillah bilisanil bilisanil hal kenan su ma za su ce Allah ta'ala ya hutar da su washajar hakanan bishiyoyin da shi wannan arne din yake kwantawa ya huta a cikinsu su ma sun huta ba zai kwanta ya huta a cikinsu ba wadda wabu hakanan motoci ko baburarruka ko belina ko kuma e, wato raƙumma ko dawakai da yake hawa kansu ya yi yawo a ciki a kansu su ma sun huta saboda a ciki in mota ce ya hau inda za ta kai shi zai je shine inda ba wani abin da Allah ta'ala yake so ba kaga su ma sun huta da zuwa da akai a raka kai su coci ko a raka kai su gidan banza ko a raka kai su gurin mata da makamantansu na'am نعم وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مطعون ومر ومر بجنازته ذهبت ولم ولم تلبس منها بشيء الله اكبر الله اكبر ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga abun nadur maula Umar bin Ubaidillah annahu qal haƙiƙa abun naduri maula Umar bin Ubaidillah ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan maganar lamma mata Usman bin Maz'un yayin da aka amshi ran Usman dan Maz'un yayin da Usman ibn Maz'un ya rasu wa murrabi janazatihi aka zo hucewa wato da gawar shi Usman ibn Maz'un sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shine wanda ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato zai dinga yin azumi kullum kullum kuma zai daina alaka da mata ba zai aure ba hal ya bar duniya maza Allah ce mishi a wannan zuhudin naka ta yawa an gane ko maza Allah ce walakin alayka yabna maz'unin bi sau sai dai ka je ka dinga yin azumi lokaci zuwa lokaci azumin litinin da alhamis azumin kwana uku a kowane wata yau ka yi gobe ka aje yau ka yi gobe ka aje irin azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalam an gane to lokacin da ya rasu an zo hucewa da gawar shi ta wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam zala da kan shi ce Allahu akbar zahabat wa lam talabbas minha bi shay'in zala ce zahabat wato ran wannan bawan Allah ta tafi amma wa lam talabbas bi shay'in bata cuɗanya da komai ba mai yawa minha daga lamarin duniya wato rikicin duniya ba ta cuɗanya da shi ba wato ba duniya ba ce a gaban shi wannan bawan Allah ɗin bawan Allah ɗin na abin da yake wajen Allah shi ne a gaban shi ba wai duniya ba an gane ko eh ya ce na ga kai duniya ba ita ce a gaban ka ba to haka haka maza Allah ya faɗa shi ma na'am نعم وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبث ثيابه مم.
ثم خرج قالت فأمرت جا... نعم جاريتي بريرة نعم تتبعه نعم فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف وانصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى حتى أصبح حتى أصبح ثم ذكرت- أصبح حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل إلى أهل البكيء لأصلي لأصلي عليهم Allahu akbar ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga alƙama ɗan abi alƙama an ummihi shi kuma ya jiyo daga mahaifiyarsa a ita ce na na murjana annaha qalat haƙiƙa mahaifiyar shi ta ce sami'tu aisha ta zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama taqul na jina na aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata laila ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani dare daga cikin darare wato ya tashi daga cikin gidana falabisa tsiyabahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka tufafin shi a jikin shi thumma kharaja sannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fito daga cikin ɗaki na ya fita daga cikin gidana lalat na aisha ta ce ita kuma ta ce shi bai san ba ina gane shi duk abin da ake Nana Aisha ta ce fa'amartu ci barira sai na umarci wato wannan baiwar na na barira wanda na ‘yantar da ita sai na umarce ta ta tuba'uhu ta bi bayan shi ya ce bi mu da shi ina zai tafi kaga kishi cikin dare fa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato wanda kai kasan ba zai yi rashin adalci ba zai yi adalci a tsakankanin matan shi to amma saboda kishi na nana aisha da kulawa da mijinta amma gashi ta yi umarni da abu bayan shi wato ta sa 'yan anket kenan eh irin yadda yanzu in za ka huta za ka ji ta ce to fa akwai na sa 'yan anket kar ka yi tunanin cewa ni ina gida ka je ka yi ta abin da kake so to akwai 'yan anketa a kowace unguwa da ka sani akwai wanda na sa su zuba maka ido in kai wani abu to a kunne na sai ya ji shi wannan labarin sai ya kunne na ya ji wannan labarin nana aisha na ce nana aisha ta ce sai na ce wa nana barira bi bayan shi eh ku da ina ne zaki ga inda zai tafi nana barira ta ce fatabi'atuhu a nana aisha ta ce sai nana barira ta bi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta ja albaqi'a cikin darewa nana barira ta ce har sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har sai da ya isa wato kabarai na madina kabarai wato kaba- eh, makabarta ta madina ita ce mak- eh, baki makabarta ta madina har sai da ya je shi can ta ce lalle wa aikin mai ƙarfi ne fa waqafa fi adnahu ma sha Allahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya shiga makabarta ta baki wato sai ya tsaya a farko-farkonta ya daɗe a gurin gurgudan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zauna ya jima a nan masha Allahu an ya kifa gurgudan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya daɗe a tsaye sun man sarrafa sannan kuma sai ya juya ya dawo gida fasabaqatuhu barira nana aisha radiyallahu anha ta ce wato da nana barira ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yi kwana ya dawo kawai sai ta dawo da gudu sai ta riga yi ma'aiki alaihi salatu wassalamu isowa gida sai ta riga shi fa akhbaratni sai ta bani labari ita ce ta ce nana aisha kan nana barira ta dawo ranta a bace kala aje ko gurin wata ce ta shi Da- to ya aka yi ta ce eh da na hoto na ga ya je shi can kabarin madina yana ya tsaya ya jima a can sai kuma na ga ya dawo shi kenan na aisha ta ce falam azkur lahu shay'an hatta asuba na ce to alhamdulillah ce shi kenan ta ce bin ce mai komai ba har sai da ya waye gari da ya zo shi da ya shiga kawai na kwanta na nuna kawai barci nake ma nuna ba da na san abin da aka yi da dare hatta asubaha har sai da ya waye gari summa zakartu zalika la sannan kuma sai na ambaci hakan din ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallahi na ce amma jiya da dare na ji kaman baka nan da na tashi cikin wani ɗan lokaci bata kwatanta ba da cewa fa ta yi anket ɗin shi ko wani abu kaga dabara ta ce ya rasulallahi jiya da dare amma ka ɗan fita daga ɗakin nan ka shiga masallaci ko ya ce a ya ce inni bu'ittu ila ahli al-baqi'i li usalliya alaihi ya ce haƙiƙa ni an tura ni wato an tura ni zuwa wato sahabbaina wanda suke kwance a can makabarta ta madina an tura ni can don in je in yi musu addu'a wato allah subhanahu wa ta'ala ne ya tura shi ya ce aje a musu addu'a an gane ku to wannan ibnu abdulbar ya ce ya hatamilu anna salata huna addu'a wal istighfar wa an takuna kas salati alal mauta khususiyya lahu li'anna salatahu ala man salla alaihi rahma فكأنه أمر أن يستغفر لهم وللإجماع على أنه لا يصلى على قبر مرتين ولا يصلى على قبر من صلى من صلي عليه إلا إلا بحدثان ذلك وأكثر ما قيل ستة أشهر قال وأما بعثه ومسيره إليهم فلا يدرى لمثل هذا إلا ويحتمل أن يكون ليعلمهم بالصلاة منه عليهم لأنه ربما دفن منهم ولم يصلي عليه كالمسكين ومثلها من دفن ليلا ولم يشع ولم يشعر به ليكون مساويا بينهم في صلاته عليهم ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتم عدله ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتم عدله لي لي ليتم عدله وجاء حديث حسن وجاء حديث حسن يدل على أن ذلك كان منه حين خرج فخرج إليه كالمودع للأحياء والأموات ثم أخرجه أنا أبي موهمة مويها مرفوعا إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فاستغفر لهم ثم انصرف فأقبل علي فقال يا أبا مويها إن الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ولقاء ربي فاخترت لقاء ربي فأصبح من تلك الليلة فبدأه وجه فبدأه وجهه الذي مات منه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه النسائي عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين والحارث بن مسكين كلاهما عن عن ابن القاسم عن مالك به نعم نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه وشر تضعونه عن رقابكم يا ذن تدني يا جودك الإمام مالك شيكم يا جودك نافع مولى عبد الله بن عمر حقيقة أبو هريرة الله تعالى يقال يدادش أبو هريرة يتي أسرعوا بجنائزكم wato ku gaggauta ku gaggauta da ɗaukan gawewakinku zuwa ga makwancinsu ku ɗauki wato gawewakinku ku kai su zuwa ga makwancinsu fa inna ma huwa khairun tuqaddimunahu ilayhi sani dai kadai alkhairi ne kuke ɗauka kuke kaiwa tuqaddimunahu ilayhi sani dai kadai alkhairi ne kuke gabatar da wannan gawata ku zuwa gare shi idan ya zamanto gawar mutumin kirki ce gawar bawan Allah ce nagari mai alkhairi aw sharrun tad'unahu an riqabikum ko kuma sharri ne wanda kuke sabke shi da kan wuyanku a imma dan bi kenan imma dai mutumin kirki ne to kuke gabatar da shi zuwa alkhairi imma mutumin banza ne dan haka za ku aje sharri ne daga wuyanku dan haka fala maslahata lakum fi musahabati li'annaha ba'idatun min rahama bai dace ba ce kun abokance ta saboda ba a kusa take da rahmar Allah ba ويؤخذ منه ترك صحبة آل البطالة وغير الصالحين daga wannan hadisin wato malamai suka ce za a iya fahimta ashe bai dace ba a dinga abokantakar mutanen banza alul batala su ne in zaman kashe wando mutanen banza wanda mutum baya da aikin komai bai dace bai zamanto abokinka wata rukusu bace ghairi salihin haka duk mutumin da ka san ba mutumin kirki bane wato akwai abin da ake jifan shi da shi lalataccen mutum ne ko mazinaci ko a ce mutum ne wanda yake makaryaci ko a ce mutum ne wanda yake mai yawan zancen banza mai yawan yi da mutane shi dai aka zauna da shi kawai an yi ta yi da mutane wannan duka bai dace a zauna da su ba mun gane ko kamar yadda amalan ya kawo alhamdulillah ya lilinmu inda hu subhanahu wa ta'ala